الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ranar wata 27 ga watan dulhijja shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 23 ga watan 6 shekara 2025 shekarar miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar al-sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin alaihi rahmatullah idan uwa usman ta baka ban mu tafi hutun babbar sallah muna cikin al-fasl as-sabi' fasali na bakwai fasalin da malam ke tattaunawa game da shurutus salati sharɗan sallah abubuwan da dole sai mutum ya cika su sannan zai yi sallarsa ta karɓu insha Allah ta'ala mun tattauna akan al'amura guda hudu a cikin sharaɗin sallah yau za mu tashi na biyar idan ba a manta ba na farko shine shigar lokaci na biyu a shine tsarki daga ƙaramin hadasi da babban hadasi na uku shine tsarkaka daga najasa ko a jiki ko a tufafi ko kuma a gurbin da mutum zai sallah sai na ƙarshe da muka dakata a kansa shine sitratul aura sitirce al'aura yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi akan ash-shartul khamis malai ce shar'i na biyar istiqbalul qibla shine fuskantar al-qibla daga cikin shar'an sallah wanda dole sai mutun ya cika su sannan sallar sa ta zama to karbabbiya shine lalle ne mutun ya fuskanci al-qibla ina ne al-qibla shine masallaci mai alfarma asalin aka ce alƙibla shine masallaci mai alfarma ma'ana ɗakin ka'aba kenan shine alƙibla shi kansa masallacin yana shigowa ciki ne gaba ɗaya sannan garin maka ma yana shigowa ciki ne gaba ɗaya ga waɗanda suke kusa ko nesa ya danganta amma asali alƙiblan musulmi da ya kamata su kalla shi sallah shine ka'aba kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala malai sai لقول الله تعالى سبب فدن الله مدوكين سركي ومن حيث خرجت فولي وجهك الشطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره الله سبحانه وتعالى ya faɗa a cikin wannan aya da take cikin suratul baqara aya ta 150 wa min haythu kharajta Allah ya ce da annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga ta inda duk ka fita ya rasulallah fa walli waje haka to ka juyar da fuskarka shataral masjidil haram daura ko nahiyar ko jihar inda masallaci mai alfarma yake ka juyar da fuskarka ka kalli can domin gabatar da sallarka wa haifu ma kuntum kuma ma'ana ana bayani game da sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sauran musulmi da za su zo a bayansu duka gaba daya wa haifu ma kuntum kuma duk inda kuka kasance fawallo wujuhakum ku juyar da fuska ku kuma shatarahu nahiyar dai masallaci mai alfarma din wannan aya ɗin uwa za ku ga tana cikin jerin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya saukar waɗanda suke bayani game da shafe hukuncin kallon alƙibla ta baitul maqdis da dawo da hukuncin kallon alkibala zuwa ga baitul haram annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta masa sallah alkiblarsa ta farko shine masallaci mai alfarma lokacin yana garin makka to bayan yayi hijira ya koma garin madina Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ya juyar da fuskarsa daga kallon masallaci mai alfarma zuwa ga baitul maqdis sai kasance annabi ya koma yana kallon baitul maqdis maimakon gabas sai kona sai koma yana kallon yamma ke to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar makka yadda malam abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda ya ambata kamar yadda malam ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirinsa cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fi kaunar kallon al-masjid al-haram masallaci mai alfarma sama da baitul maqdis to shi sa duk lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake sallah yakan daga hannu ya addu'a yana kallon sama yana so Allah subhanahu wata'ala ya juyar da shi zuwa ga alƙiblarsa ta da da ya saba kallo saboda yahudawa suna cewa ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu ya dawo kallon alƙiblarsu ina ta alƙiblarsu shine baitul maqdis suna cewa ai addinin nasu ma da sannu zai dawo tunda ya dawo kallon alƙiblarsu to shi ne Allah maɗaukin sarki ya saukar da ayoyi tun daga kan aya ta 142 kusan har aya ta 150 kusan ayoyi takwas duk suna bayani akan juyar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da al'ummarsa daga alƙiblarsa ta biyu su koma asali ta farko tun daga kansa ya ƙolu su faha uminan nasi ma wallahu an ƙiblatihim allati kanu alaiha har zuwa wannan aya Allah maɗaukin sarki ce da annabinsa qadina nara taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانا ممكن تنجي فارة تنزو الله سبحانه وتعالى يتي قد نرى تبس كيكا من غني يا رسول الله تقلب وجهك في السماء جدو يا ورفسك كأسما النبي أنا كلن سما بيدي يكي الدعاء ينا فاتن الله يداو لشي زوا كلن القبلة ستفرقه سأل الله تمسا فلا نولينك قبلة ترضاها da sannu za mu juyo da kai zuwa ga alƙiblarka da ka yarda da ita sai Allah ce masa to fa walli waje haka daga yanzu juyar da fuskarka qiblatan zuwa shatar shatar masjidil haram zuwa ga nahiya ko jiha na masallaci mai alfarma in aka ce shatar ana nufin jiha kamar seti kamar inda abu yake shine shatar sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar domin nuna cewa daga yanzu musulmi hukunci ya canza duk wanda zai sallah kada wanda ya ƙara kallon baitul maqdis sai ina ne al-qibla shine shine ka'aba al-masjid al-haram kin haya tabbata a cikin hadisi lokacin da wannan ayar ta sauka ta sauka ne da daddare saboda haka da asuba annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi sallah da sabansa a sabuwar al-qibla suna kallon baitul ababana al-masjid al-haram to ɗaya daga cikin sabai bayan sun gama sallah ya fita sai je wani masallaci a nesa da su sai ga suna sallah a lokacin su kuma su samu labarin saukar wannan ayar so daga sai ga suna kallon tsohuwar alƙibla ina kenan yamma so daga suna cikin sallar sai musu shela ya ce ai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata aya ai annabin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a daren nan fa an sauka masa da aya an umarce shi ya canza daga tsohuwar alkiblarsa zuwa ga sabuwa ta da kenan ku ba ku dubiya suna sallar a lokacin sai suka juya limami ya juya ya kalla alkiblarsu ma mu suka juya gaba da aka ci gaba da sallah aka aka ƙara sallah an sallaci wani bangare ana kallon baitul maqdis aka kuma ƙara sallah ana kallon ina al-masjidil haram malai ce lakin al'ulama ya ƙununa sai dai malamai suna cewa man amkanahu ayu shahidal ka'abata wanda duk zai yi a gare shi zai iya kallon ka'aba ma'ana ka je aikin haji yanzu kana cikin masallaci mai alfarma ga kaga ka'aba kana kallonta idan za ka iya haka to waje ba ayyar taƙbila ainihin ka'abaci a lokacin dole ne tilas ne dan uwa wajibi ne ka kalli ainal ka'aba ita ka'aba din dole ne ka kalle ta abin nufi yanzu wannan ita ce ka'abar misali wannan wayar da take gaba na ita ce ka'aba to idan a ce kana cikin farfajiyar masallaci mai alfarma dole ne ya kasance fuskarka tana daga nan zuwa nan wajen an fahimta yan uwa dole ne ya kasance kana kallon ɗakin ka'aba bai kamata ka kauce masa ba idan ka kauce to sallaka ba ce ba a lokacin an gane shi sa ga idan ka ji ɗakin ka'aba me ake mata ba rawar ake mata ba a zagaye ta wani yana kallon ta tana saboda ita din ake kallo ai saboda ka duk inda kake in dai a wajen kake to dole ne ka kalle ta idan wani zai koma ne ya karkace mata to sallar sa bace ba amma daga lokacin da ka daina ganin ta ba to wannan kuma jihar ta kawai za ka kalla inda take shine abinda malai yake nufi yace wa man samma وبأت الجحة المسؤولة عن المسجد الحرام خطوطا صغيرة زرقاء على البلاط حتى يعرف بها المسلي استقبال الكعبة bala ce wa man sammato daga haka ne daga wannan hukuncin ne wubi'atil jihatul mas'ula aka sanya jiha inda ya kamata a ce kowanne musulmi ya juya ya kalla anil masjidil haram a masallaci mai alfarma aka sanya masa mai khututan saghiratan wasu wasu zane kanana waɗanda suke zarqa shudaye aka ɗan yi wasu zane a ƙasa wanda suke nuna cewa ga setin inda ɗakin ka'aba take kada ka karkace waɗannan layukan da aka zana a ƙasa bala ce alal bala'i aka yi wannan zanen akan ko ka ce tayil ko ka ce tarazo ko duk abin da ake shimfiɗawa a ƙasa shine albala shine abin da ake shimfiɗawa a ƙasa yi wa ƙasa ado ko siminti ko tayil ko tarazo duk waɗannan abubuwan su ne to akai akai waɗannan zanen nakan shuɗaye hatta ya arifa bihal musalli istiqbal al-ka'aba hatta yadda mai sallah zai iya gane yadda zai fuskanci alkibala idan ya tsaya dakin ka'aba idan ka je dakin ka'aba zaka ga sun dan yi wannan zane-zanen wanda suke nuni inda waɗannan zane suke nan zaka kalla nan zaka tsaya kai mai kai sallah kada ka kauce waɗannan zane saboda idan ka kauce ka kauce alkibala a lokacin yan uwa lokacin da kake cikin masallaci mai alfarma dole ne mutum ya taka tsantsan wajen kallon alkibala dole ne ka kalle ta sosai don kana gurin da wajibi ne ka fuskance ta yadda take idan ka karkace a lokacin ka kallo wajen daban ko ka kauce mata ita kabar to sallar mutum bace ba dan sharadi ne dole ne kafin sallar ka ta yi Allah madaukakin sarki ya karba sai ka fuskanci alkibla shine abin da malaki so ya ga mana malai ce wajibu tanabbu wajibu tanabbuhu li hada shi sa dole ne a fadakar a ja hankali game da wannan li'annaka tushahidu ba'd al-musallin al'ana yace saboda yanzu zaka zaka ga wasu daga cikin masu sallah la yastaqbiluna 'ayna al-ka'bati fayajibu tanabbuh li hada zaka gansu ba sa fuskantar inda ainihin ka'aba take kuma suna masallaci mai albarka wasu idan mutane sun yawa kawai sai su dubi inda suka ga yayi musu sai su kalla kawai malai ce dole ne a rika jan hankali in dai kana cikin wannan wajen to dole ne kasance fuskarka tana fuskantar ka'aba kai tsaye kana fuskantar ta to wannan shine abin da ya kamata kuma shine abin da ya dace amma man kana la yushahidu al-ka'bata amma wanda ya kasance shi baya iya kallon ɗakin ka'aba kamar yana wajen masallaci mai alfarma shi fa yalzumuhu istiqbal al-jiha to a lokacin abin da yake wajibi ya lazimce shi shine ya fuskanci jiha me jiha nahiyar inda ka'aba take yau an fahimta da kyau idan ya kasance ka fita daga dakin ka'aba yanzu ba ka hango ka'aba ina za ka kalla sai ka kalla ina masallacin ina masallacin yake ina duka kewayen masallacin yake yanzu kai kuma dole ne dole ne ka fuskanci nan an gane yan uwa idan kuma ya kasance gaba ɗaya baka garin makka ma gaba ɗaya baka garin makka to a lokacin kuma abin da ake so kalla shine ina garin makka yake sai ka fuskance shi an fahimta yan uwa shi sa yanzu inda yake wajibi mu mu kalla shine ina ina maka take saboda a cikin maka ne masallaci mai alfarma yake a cikin masallaci mai alfarma ka'aba take ina fata an gane to haka al'amarin yake yanzu mu da muke waje ina ya kamata mu kalla ina ne nahiya jihar da garin maka yake shine gabas ko to kawai kawai sai kalla gabas kun ga shi sa da yawa daga cikin wasu wani abu wasu abubuwa da suke faruwa a wasu masallacin yan wata kallufi ne kawai rorawa kai ne za ku ga ana ƙoƙarin dole sai an wani karkatar da mutane haka an yi wani zane an yi kaza da sauransu ai kuna gani ko sai a ce an kauce alƙibla sai a wani sai ka sai ka je waje ga gabas sai ka go an karkatar da kai abin da ake so kawai ina ne jiha tun daga nan har can duka in ka kalla ba matsala an fahimta ina ne garin maka yake mu anan ba gabas bane to gabas tun daga hannunka na dama zuwa hannunka na duk gabas gaba daya so da kawai za ka iya kallo kai sallaka shi kenan ba wata matsala amma da kokarin takallifi ta an karkatar da mutane wannan duk ba wanda ya saka idan a garin maka kake a cikin ɗakin ka'aba to shine za ka yi wannan tunda dole ne sai ka kalle ta malai yace qala ba'd al-ulama'i muqarriban muqarriban hada wasu daga cikin malamai suka faɗa domin kusanto mana da wannan abin man kana fil masjidi wanda ya kasance a cikin masallaci istiqbalal ka'bata to wannan dole ne ya juya ya fuskanci ka'aba wa man kana fi makkata wanda kai kasance a cikin garin makka istiqbalal masjida to shi kuma zai zai kalli ina ne masallaci mai alfarma din wa man kana kharija makka wanda kai kasance a wajen garin makka kamar muke nan istiqbala makkata shi kuma ina zai kalla garin maka shine bayanin da ne mana lakin hada ala sabilin taqrib duk mutum zai yi wannan ne a kokarin kusanto da abin yadda zai kusanto da abin ya kasance yayi shi daidai yadda ya kamata dan gwana ji gari yana ta rubugi da alamar ruwa ina gani ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala gaba sai mu dora Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك